بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu ikon dawa don ci gaba da wannan karatu na littafin sahihul bukhari muna fatan Allah ya mana muwafaqa da abin da zamu karanta Allah ya mana muwafaqa da abin da zamu saurara Allah sa abin da zamu karanta da saurara ga mu sanadi ya tsira gare mu duniya da lafiya alfarma sayyidina maulana rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama muna yau alkhamis sha uku ga watan jumadal akhira wanda duk shekara ta dubu da dari hudu da talatin da tara hijiran ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama wanda ya daidai da ɗai ga watan uku miladiyar annabi isa alaihi salamu dubu biyu da sha takwas muna cikin kitabun zakati littafin da ke magana akan zakka amma ana cikin wani babin da ba kai karshe ba sai lokaci yayi don haka insha Allah za mu tashi cikin wannan babin na babun hal yashtari sadaqatahu shin mai sadaka ya iya kewayewa sai sadakar da ya bayar ko a kawo masa ya saya ko kuma a yatar da ita kasuwa wanda ya ba din shi ya kawo ya halatta ko bai halatta ba to a cikin wannan babi ake aka ce farko dai ita sadakar ba a ce ba a sayar da ita ba mutulaka a wanda ya ba da sadakar ne baya saya amma ita sadaka za ka iya saya gaban ka ba sai a ba mutum gaban ka aka ba shi ko kana da bukata da kudi ce na da bukata da kudi ce to shi mai shi ko kuma a wane an bani abin ni na da irin shi ko an bani shi ba da bukata da shi kudin na fi bukata da su ko kuwa kaza na fi bukata don haka in kana sayan sayan ba haka gabanka aka bashi kuma ka sayi gaban take kuma ka sayi nan take shari'a ta da haka saboda ni saboda ba kai ka bashi amma in ka kai ka bashi sadaka kace to ba ka da damar da ka sake dawowa ka saya in ko zai sayan maka da ita a tsananin arha ba da ka saya ba wanda ya haka kamar ya da kamar ya yi amai ne ya lashe kal'a'idi ala kai'i na
حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك بن انس عن زيد بن اسلم عن ابيه قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول حملت على فرد في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتري ولا تعود في صدقتك وإن وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في غيره
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول حملت على فرس في سبيل الله فأصابه الذي كان فأضاعه الذي كان عنده فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص فسألت النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال لا تشتريه أولا كذا أو تكون نسخة وترواية لا تشتري لإشبال ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيده وأن الحديث عبد الله بن يوسف التنيسي يا ذا التدم إنجي إمام البخاري رحمه الله قال أبن ديشي أخبرنا مالك بن أنس عبد الله بن يوسف التنيسي يشي إمام مالك يا أبا ملاباري ابن أنس عن زيد بن أسلم شيكما يا جيل زيد بن أسلم عن أبيه يا كحول جبابيشي قال يشي سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يشي نادي سيدنا عمر بن الخطاب يدل تبت قريش يقول لنا شوى حملت على فرس في سبيل الله يشي حملت على فرس يشي نادوكا mana ya ba da doki a ɗauki waɗanda ba su da halin abin hawa zuwa yaki to sai ya sadaukantar da wasu dabbobi mana wasu dawaki domin ɗauka wasu a kan watan dawaki fa'aba a wallabi kana inda to wannan dokin da na bayar saboda Allah a ɗauki waɗanda ba su da hali to ko da na lura da shi sai na ga wanda dokin yake hannun shi a za a buya to da tafi ma'ana a za a bu malamai su yi fasarori da yawa kan a za a aka ce a za a bu ya tozarta shi bai ba shi haƙƙin da ya dace ba rikon da ya dace masa bai masa ba bai kula da abinci shi bai kula da lafiyar shi bai kula da abin da dokin ke bukata na kulawa a za a bu ya tozarta shi bai mai kyakkyawan rikon da ya dace ba aka ce a ba'ahu wata ya yi banza da shi faratu an ashtari sai na so in saye shi wazanantu annahu ya bi uhu bi ruksin sai na yi zaton zai sai man da shi bi ruksin da sauki saboda ne wanda shi kan shi bai ɗauke shi da wani abu ba bai mutunta shi ba bai daranta shi ba bai kula da shi ba don haka ma ni a zatona ko ma nawa irin rikon da ya masa to ko nawa aka taya ne ya sai shi dan daga rikon da mutum ya yi ma'amu nan kake gano kima a wajen shi to nan ne kake gano wannan in kace za ka saya za ka ji tsada saboda kai da gani kulawa da yake ba abin to abin yana girma gare shi amma rashin wannan to kuma yana karantar da ka koma nawa da za ka taya wasu da zai iya sai ma ذاك سيدنا مريت وظننت انه يبيعه برخصه فسالت النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم سن اما با تابعني هكا سن تبي وصلى الله صلى الله عليه وسلم معنى kaga sahabbai duk wani motsin su sai sun tuntubi maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya lamari ne abinda za su ya dace ya yi daidai halal ne ko ba halal bane ko bai daidai ba ذاك سيد بن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال في من ذاك الله صلى الله عليه وسلم لا تشتري كذا كيدك سي كذا كيدك سي ولا تعد يكن الإشباع نرى لا تشتري لا تشتري كذا كسيا ولا تعد في صدقتك كذا كوما صدقك كابا صدقة كما كداو متى إن كذا كسيا كاي صدقة كداو مصدقة ta ka ce wala ta ulfi sadakatika fa in a'taka hu bi dirham ko da zai ce ya sai maka rishi dirham ne daya ba iyaka arhaki nan ba iyaka arhaki ce kawo kawo dirham ne daya abinda ake cewa dinarai da yawa an ce kawo dirham ne daya kaga iyaka arhaki nan to ko da balagiya ce ko da zai sai maka da shi da dirham ne daya karkasa fa innal a'ida fi sadaqatihi kal a'idi fi qaydihi maza Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace sani dai wanda ya dawo masalakarsa ya ba da ita ya dawo mata kal a'id fi qayl kuma wanda ya amai ne ya zo ya ce ba abincin da nace ne dawo wani abu ne ba da ciki na ya ba sai ya kwashi ya saka mai da shi ciki ta ji san duk wankin da za a yi ma amai shinkafar da aka ci yanzu aka amayar duk wankin da za a yi mata to tsanda dai ba za ta bari a ci ta ba Allah ba za ta bari a ci gaba to kaga iyakar rashin kyama ke wanda zai yi amai ya dawo masa to daidai yake da wanda zai yi sadaka ya rabu da ita ya dawo mata domin ita sadaka akwai lokacin da ba idan ta san amince amma kuma a wajen Allah ya karba kuma ya yi sakamako a kanta domin datti ne datti ne na dukiya sai a ce to ka zama wanke datti yanzu kamar ragonka ya yi bidi-bidi ya yi datti ya yi dauɗa sosai wani wuri ma gashin nashi za a ga ya yi kambarora wani wuri gashin nashi kashin da ya yi ne ya ji dambali sai a ce to a wanke to kaga in aka wanke duk butacin nan wanda zai fita da kashin da ke tare da shi da wannan gashin duk su ne suka hita to wannan abin da ya fita daga wannan ragon to kamar kwatankwacin aka zakka take don ka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim tana tsarkake su tana tsarkake su ita ma na zakka tsarkakewa ce tsarkakewa ce wannan umarni yana tsarkake ita dukiya ta dace za ka yanzu da tun da ake dan cicewa da tun da ake dan karkarewa to yanzu wannan abin da ka bayar ka rabu da shi a matsayin yana datti amma kuma Allah ya ajiye ma shi a matsayin lada mai yawa mai girma saboda lokacinsa da karicinsa da kuma sai mutum ya dawo ma wannan abin wanda yake kazanta ne da shi ne annabi sallallahu alaihi misali ce kal a'idi fi qaidihi kamar wanda ya dawo ma aran sa kaga nan dai mudabaqa zahira ce karar manzo Allah ya ce la tashtari kar ka saya kaga an san ba hali yashtari sadaqata ku kaga Imam Bukhari yayi tarjuma mutlaqan tarjuma amma ahadithul babi na bada asali istighfari ne hal yashtari sadaqatan shin wanda ya sadaka ya iya saya ko ba zai iya saya ba ya halatta ya saya dukiyar da ya ba sadaka abin da ya ba sadaka ko bai halatta ba to sai ga hadisi babi annabi sallallahu alaihi wasallam la tashtari yana cewa sai na umar bin khattab radiyallahu ta'ala
باب ما يذكر في الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم وآله باب ما يذكر في السلمة للنبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وآله باب ذكي مغنى أكن أبدا أكي أمبتو abin da aka ambato ma'ana abin da ake ambato ma'ana na hadisai da maganganun magabata fi sadaqati a cikin hukuncin sadaqa lin nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam a haƙƙin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana wannan babi zai yi magana a kan sadaka a haƙƙin maza'ala maza'ala yana cin sadaka wa arifi iyalan gidan alausa sun suna cin sadaka ko ko ba su ci to wannan babi shi ne alimamu bukari a kada domin ya kawo hujjoji da dalilai na haramcin cin sadaka ga sayyidina maulana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam وآله
حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال قال الحسن بن علي رضي الله عنه تمرة من تمر صدقة فجعلها في فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم كن كن ليذرعها ثم قال أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة
حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال أخذ الحسن بن أخذ الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كف كف ليطرحها ثم قال أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة أدم بن أبي إياس إمام البخاري إمام البخاري رحمه الله يجي حدثنا آدم بن أبي إياس آدم بن أبي إياس يا من قال حدثنا شعبة شعبة بن الحجاج يا من قال يجي حدثنا محمد بن زياد يجي محمد بن زياد يا من قال يجي سميت أبا هريرة اجناب أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال أخذ الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما تمرة من تمر الصدقة يجي وترانا سيدنا حسن ابن علي رضي الله تعالى عنهما يدالا تفتك دم دقبا سيدنا حسن يدالا تفتك ريشيا دوكي تمرة من تمر الصدقة ƙwarar dabino ɗaya daga dabinan sadaka tamratu ƙwarar dabino ɗaya tamru dabinon da yawa ƙwarori da yawa shi ne kaji yadda mufadi daidai jami shi tamratu ƙwara ɗaya tamru mai yawa shi ne tamru shi ne ce ya ɗauki ƙwara ɗaya daga dabino na sadaka فجعلها في سن حسن يسن دبيل نقبكين فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيما الله صلى الله عليه وسلم يقول كيف كيف أو ترواية كف كف بفتح الكاف أو ترواية كما كف كف أو ترواية كف كف معناه كف كف كلمة تقول سنة wasu ci bala wuce wuce ajami ya ce amma me take karantarwa kyamar wani abin da aka aikata sai a kyamatan mashi a sa ma kyamar shi don kai watsi da shi kamar yaro ne ya ɗauki wani abu da bai su ba ka so a ci ko kuma abin kazanta ne yana ɗauka sai ka ce wani ya ya ɗan abin da ake nufi wai abin mai kazanta ne to haka ita ma wannan kalmar أراد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم استقذار أكل التمرة النبي صلى الله عليه وسلم يا ينفي يبين لك أذنت شم دليل لنا صدقة دواء كأذن معنى أولا دليل دي يجي أذنت دواء يجي كيف كيف وانا تقدش تقدش كش كش كش تقولي وانا لا تسكتي لا رمشي تسكتي لا رمشي بل عجمي يا شيخ amma dai abin da kalmar ke nufi watan istikbar nuna kazantar abu don mai don a jefar da shi bai kaga liyar tsaraha kada an fassara maksudin ke ke liyar tsaraha don sai tana son ya jefar da ita kun maɓar sannan sai ya ci ala sha'arta annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce yanzu ba ka da labari yake ce sai na hasan yanzu ba ka da labari an na lana kudu sadaka mu ba ma cin sadaka iyalan gida annabi ba su cin sadaka ka ga nan sai manzo Allah ya masa ibara yayi amfani da abunda ya fi zama mubalaga daga cewa karkace sadaka karkace sadaka ibara da manzo Allah ya masa da ita sai ta fi zama ablagu bisa da cewa karkace ai wannan maganan ba ma ci magana ce da ɗaɗa abu ne wanda yake sananne amma abin mamaki yanzu kai baka san haka ba amma sha'arta anna yanzu ba ka da labari duk abin da aka ji an ce ba ka da labari ma'ana sananne ne akwai ma mamaki a ce baka san shi ba yanzu ba ka da labari kaza kenan abun sananne ne da kowa akwai ma mamaki a ce baka sani ba to kuma ka sani to ana tunatar da kai ne zaka ce amma sha'abta yanzu ba ka da labari anna cewa mu la na'budu sadaqa ba ma cin sadaqa watan hikima kuma yadda malamai suka ambata hikimar da ke cikin rashin cin sadaqa ga annabi sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidansa suna da yawa amma daga ciki ita sadaqa da tici ko zakka da tiji zakka da tiji an fitarwa dukiya da ti don ta zanna lahiya da ka Allah tabaraka ta'ala ce khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salata inna salawataka sakanun lahum so kaga nan Allah tabaraka ta'ala ce ka karbi zakka daga cikin dukiyarsu ko min amwalin sadaqa sai ce tuka hiruhum za ta tsarkake su za ta tsarkake su wasu ka ce tsarkakar su ne za a tsarkake masu zakka wasu ka ce a dukiyar ce za a tsarkake to saboda haka yanzu abin da aka fitar da zakka danti ne kamar yanzu an tsintsinci abin ne wanda aka ɗebo shi daga gona da mai kyau da mara kyau sai aka ce dan cincince mara kyau sai aka dan cincince mara kyau to wannan da aka cincince din na dan mara kyau to haka zakka take tsarkake dukiya ne don haka ita za ta wasa kazanta to ya za a yi annabi sallallahu alaihi wasallam da girma alƙadari da girman daraja da ba irin ta iyalan gidansa masu girma da tsada da alƙadari da babu irin su wato abin da ya zama datti za a tattaro a basu sallah ta'ala ya shigo kada tsarkinsu da girmansu bai dace da cin zakka ba ko sadaka tsarkinsu da girmansu bai dace da cin zakka ba ko sadaka wannan don haka ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci zakar watan datti butaci kazanta annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya kare shi as-sadaqatu awsaqun nas sadaka kamar datti mutane in mutum ya ya yayi datti zai bukaci sabulu in ya bukaci sabulu in ya wanka ya goga ya gurza sai daga dauda ta yi wannan daular da ta yi tattu ita ce mazalla ya ce a sadakatu ausakun nas to sau ya yi ra'a ba wanda ya fi kowa alƙadari da girma da daraja a wajen Allah kazanta da dacci kuma yana da fuskoki da hikimomin haramta ma cin sadaka ga mazalla sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidansa ta fuskar khususiyya cewa sadaka mazalla ce mazalla ce kaddanci domin mun mutu can baya al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla hannun da ke bayarwa ita ce madaukakiya madaukakiya hannun da ke bayarwa ita ce al-mu'abiya ta mutasaddiq mai ba da sadako shine hannun shi madaukaki to wa ake ba yadis sufla to yadis sufla mai hannun da ake tarawa a karba to an fito don haka ba zai yi su ci sadaka ba domin in sun tara hannunsu an ba su sadaka hannunsu ya zama sufla wanda kuma zai taɓa yiwa hannunsu shi ne kuliya domin su ne maɗaukaka akan kowa da komai wannan dalili kenan sannan kuma daga cikin dalilai dai aka ce Allah tabaraka wa ta'ala ya kadan ya kare girma da darajar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam cewa ko da ya aiko shi ya isar da manzanci ya wahala bai huta ba cikin shekara ashirin da uku manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam bai huta ba domin isar da sakon Allah to bai da neman komi a wajen kowa a cikin wannan aiki da haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce la as'alukum alayhi ajran illa al-mawaddata fil qurba haka ce ina ka bari iyalan gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam za su ci sadaka za su ci zarka annabi sallallahu zai ci sadaka zai ci zarka wataran a'da makiya za su kamanta wannan sadaka da manzo Allah zai ci ko iyalan gidansa da haraji ladan aiki ne ce yanzu ya aza haraji ladan aikin da yayi na isar da sakon Allah gashi ana biyan shi ana biyan iyalan gidan shi sai Allah ta'ala ce ko kusa wannan abin da zai sa ba a yi wani tunanin to sai Allah ta'ala ya haramta cikin sadakar gare shi da iyalan gidansa alaihi wassalatu wassalam kuma fakire ake ba ba bukata ake ba to su Allah tabaraka wa ta'ala karkade bukatar su ga kowa sai ga Allah ba su da bukata ga kowa sai ga Allah da haka sai haramta cin sadaka don haka ake su shurfaku masu girma da daraja su kare martabar da Allah ya kare masu su tsare martabar da Allah ya tsare masu wannan martaba ta su tana da girma da daraja a wajen Allah don haka ma ya ta ɗauko mata matakai na kariya kada a zubar da martabar don haka kada sharifi ya wulakantar da wannan martaba da Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi ta zaman shi jinin annabi sallallahu ta'ala sallam akan neman abin da ya kama da sadaka ko ma zarka sannan su kuma al'umma su rika kallon martabar manzo Allah a cikin sharifai iyalan gidansu watan abinda za su bukata kada ya zan sai sun shiga wahala sannan a yi musu a a yi musu kan ma a bari su bukatu amma yi musu don kar a bari su bukatu balle su ci a yi musu da haka sai a yi musu a kula da su gwamnatoci su kula da su masu hali su kula da su ɗaiɗaiku su kula da su wannan haƙƙi ne haƙƙi ne a ce yadda gwamnati za ta kula da wasu sassa haka za ta kula da shurafa sharifai jinin annabi sallallahu alaihi wasallam masarautu haka idan akwai wani haƙƙi da suke kula da shi na sharifai jinin annabi sallallahu alaihi wasallam haka ma duk wanda Allah ya hore ma su kula da su domin ne domin kare musu martabar su kada yanayi ya buƙatar da su zuwa kula da su da su wannan ya zo da riwayoyi da yawa kamar yadda muka karanta kama sha'arta an ko sha'urta yace ko sha'arta hmm sha'arta anna la na'kulu sadaqa ita ce asa to kaga anna la na'kulu sadaqa mu ka zo da ibara tana karantar da manzo Allah da iyalan gidansa cewa anna la na'kulu sadaqa ayyuhal muslim anna la ta'illu lana sadaqa yanzu ba ka da labari cewa mu sadaka ba ta halatta ba gare cin sadaka a riwayar ma'amar anna sadaqata la tahillu li ali muhammad ta ji wata riwaya anna sadaqata la tahillu li ali muhammad a cikin riwaya al-imam al-tahawi kamar da ya kawo shi kuma anna ala muhammad ko anna alu muhammadin la tahillu lana sadaqa kaga lana zuje hudu duka wannan riwaya to kaga wannan abu da ba su zakara ce babu ma su ka sadaka din nabi abinda ake ambato dangane da sadaka a haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidansa me matsayin sadaka da cinta a wajen sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidansa haramun ce bisa ga hususiya amma kuma kowa zai ce halal kowa zai ce halal
babu sadaqati ala mawali azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam babu sadaqati ala mawali azwajin nabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam wannan babu yana magana akan watan sadaka hukuncin sadaka ga barorin matan annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya kace mawali jam'u maula maula bawan ka da ka yanta shine maula to jam'in su mawali sune can a babun gado da muke cewa maula maulan ni'ma wa maulatun ni'ma bararrenka wanda ka yanta shi ko bararrenka wanda ka yanta ta to sune mawali jam'in su kenan مذكر ليس مفرد ماشي مولاه مفرد مؤنث مولاته mace kenan bararriya to hukuncin cin sadaka ga barorin iyalan gidan annabi sallallahu alaihi ma'ana barorin matan manzon Allah matan annabi sallallahu suna da mawali barori bayan su ne waɗanda suka yanta su suka mai da su yaya to yanzu kaga suke da walicin su to wannan shi to me hukuncin cin sadaka a wajensu domin ana jin kamshin hukuncin bararre hukuncin yana tare da hukuncin sayyidinsa sayyidinsa to me hukunci ana
حدثنا سعيد بن عمير حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب حدثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وجد النبي صلى الله عليه وسلم شاة ميتة أوذيت حا مولاة لمن مولاة لميمونة من الصدقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلا انتفعتم بجلدها قالوا إنها ميتة قال إنما حرم أكلها
حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال وجد النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم شاة ميتة أؤتيتها مولاة لميمونة من الصدقة قال النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم هل انتفعتم بجلدها قالوا إنها ميتة قال إنما حرم أكلها wannan hadisi sa'id ibn ufair ya ba mu labari ko ya zantar da mu inji imam bukhari rahimahullah qala ji hadathana ibn wahb yaji ibn wahb ya zantar da mu an Yunus shi kuma ya karbo daga Yunus ibn Yazid al-Aili an ibn Shihab shi kuma ya karbo ko ya ji daga Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri qala abin da yace haddathani Ubaydullah ibn Abdullah yace Ubaydullah ibn Abdullah ibn watan Utba ya zantar da ni Utba ibn Mas'ud an ibn Abbas shi kuma ya karbo daga abdullahi bin abbas radiyallahu ta'ala anhuma qala abinda abdullahi bin abbas ya ce wajen da nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam sha'an annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya samu wata akuya mai tatan tayi mushi matacciya udiyataha maulatun yace ko maulatun limaymunata min as-sadaqa wata ita wannan shafin akuya ce ta sadaka aka ba maulatun udiyataha aka ba shi ta gawa maulatun limaimuna watan wata bararriyar sayyida maimuna ummul mu'minin maimuna min sadaqa daga dukiyar sadaqa aka ba wannan bararriyar ta sayyida maimuna watan daga dukiyar sadaqa to sai ta yi sai ta kasa qala nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hallar ta faɗin da jinniya a ke aka yi kuka wata haka za ta lalace a rasa ta gaba da me zai hana ku yi amfani da fatarta ku yi amfani da fatarta ƙalu sai sabai suka ce ina ha mai tattun ya rulla mun ga mushe ce mun ga mushe ce ƙala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inna ma hauma akluha inna ma ke ne hauma akluha cin ta ne ya hauma amma ba amfani da fatanta ba ana abin maganganu da yawa wanda an tuna can baya irinsu sun gabata aka ce jini ta tsarkake ta ne domin akwai nasosin da ke tabbatar da a nan me zai hana ku yi amfani da fatar ta ma'ana bayan kun jini domin jenewar tsarkake ta ne da ta mushe ce ba fatar mushe ce amma in an jene ta an koje gashin an jene ta to ta samu tsarkaka ta samu tsarkaka wannan dai abin da dai muke a kan shi muna magana ne a kan hukuncin sadaka gabararriyar matar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shine babu sadakati ala mawali azwajin nabi kaga nan wannan ya karantar da mu halaccin cin sadaka gabararriyar iyalin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mata bararriya ce bai wanda sai ga mai muna ce ta yanta ko kuma ga suna ce sadaka kada kenan ba ta da hukunci wancan na alu Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam ko da wani nassin ya nuna bararren mutum daga gare shi bararren mutum daga gare shi kaji wannan kamshi kamshi cewa zai iya tarar da su a cikin hukuncin haramcin cin sadaka ko zakka aka ce babu wannan kokar al-imam al-bukhari sai ya kawo wannan tarjuma domin ta kore wancan tunani da kuma watan haramcin cin sadaka dai ya ke kune da iyalan gidan Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam wanda shi ma din akwai maganganu da yawa aka ce su wane ne waɗanda aka haramta da cin sadaka wasu nasusa wasu tafsirai daga sahabbai suka ce النبي صلى الله تعالى وسلم سيدنا علي سيدنا واتن فاطمه سيدنا حسن سيدنا حسين waɗannan su ne aka haramta mace sadaka da zuriyarsu wasu kuma suka ce har matan annabi ma sallallahu ta'ala sallam akwai wasu nasosan da sun shigar da su a cikin haramcin cin watan sadaka ko zakka amma dai wancan magana ta farko ita ce mafi ƙarfi kuma ita ce mafi watan dogaro a kansu
حدثنا عالم حدثنا شوبة حدثنا الحسن عن إبراهيم عن الأصوات عن عائشة رضي الله عنها أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق وأراد مواليها أن يشتركوا أن يشتركوا ولاها فذكرت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فإنما الولاء لمن أعتق قالت وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فقلت هذا ما تصدق ب- ما تصدق به على مريض ما تص- ما تصدق به على مريض فقال هو لها صدقة ولنا هدية
حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها أرادت أن تشتري بريرة للإثم وأراد مواليها أن يشتركوا فمبس ولا آدم فذكرت عائشة للنبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال لها النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اشتريها فإنما الولاء لمن آتاه قال وأوتي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بلحم فقلت هذا ما تصدق به على بريرة فقال هو لها صدقة ولنا هدية ولنا حديث آدم بن أبي إياس يا من تدمو شيخ مشي قال حدثنا شعبة يجي شعبة بن الحجاج يا من تدمو قال حدثنا الحكم حكم بن عتبة يا من تدمو عن إبراهيم يا رب إبراهيم النخعي ويا جلد إبراهيم النخعي عن الأسود عن الأسود يا رب أسود أسود بن يزيد يعني أسود فلا يسرقني عندي بابا لا يسرقني إلى مطيب أحمد أحمر أحمد da sauransu da mala da sarifu ne aswad amma menene ya sarrafa shi sami aljanar da sami aljanar shi kan ya sarrafa ko a kiranta shi ya sarrafa cewa anil aswad amma da babu aljanar dole a ce an aswada an aswada amma sai aka sa aljanar sai aka ce anil to sai a sarrafa shi yanzu don sai a ce anil aswadi ba ka yi ce wa jurra bil fatihati ما لا ينصرف إن لم يضف وما لم يضف أو يكو بعد أن رجع za a sarrafa shi shi za a sarrafa aswad ya karbo ko ya ji daga aswad ibn yazida an aisha ji daga ummul min aisha radiyallahu ta'ala anha annaha aradat an tashtari bariratan lil itqi sayyida aisha da ta tabbata gare ta ta yi nufin ta sai barira lil itqi don ta yanta ta kaga barira baiwa ce to sai da aisha ta yi nufin ta sayi ta lil'it don yantawa yanci wata ibada ce mai zaman kanta mutum ya sai bawa ya yanta shi saboda allah watan lada ce ibada ce mai girma mai matsayi a wajen allah ko kuma dama can kana da bawa ba za ka sai shi ba ka yanta shi saboda allah wata ibada ce to da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da sahabbai girman ibadar yan tawiyayen bauta girman ibadar yan tawiyayen bauta to da haka sun koya kuma suna yi ummu na sha ta ne ta sai wani barira da ta yanta wa arada mawaliha an yashtariku masu barira ma'ana shugabanninta sadatu dinta sai suka yi nufin an yashtariku su shardanta walici i za mu sayi maki da ita amma ba mu adda walincinta don ma'ana abin da walinci in kai ka bawa to su kai da walinci shi da an ce nemo mai gidanka to kai zai nemo kai ne za ka zamo majibinci na in shi zai je ya nemo kai za ka shiga gaba in watan za a taho a nemanin shi kai za ka shiga gaba to maula ke sai kai yanzu sunan ka mauladinsa shi ma sunan shi mauladinka duk alamci kamar sai ce wannan maula al'ala wannan maula al'asfal maula al'ala ubangida kai ne ubangidan shi yan ce maula to maula al'asfal bara kaga maula ubangida maula bara duk alamci to da haka sai suka shagalta suke da walicinta fadakarku ko fadakar Aisha bin Nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai Ummu bin Aisha ta ambata wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan lamari tace ni na son sai wannan watan barira in yanta ta amma kuma masu ita shugabannin ta sun ce dai da sharadin suke da walicinta فقال لها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اشتريها فزال الله صلى الله عليه وسلم يجي باب دموع كسيك اشتريها كسيك فإنما الولاء لمن أعتق معنى wannan shar'in bai da amfani shar'in da suka gitta bai da amfani fa inna mal wala liman atama kebe walici liman atama wanda ya yanci ne in ka yanta bawa kai ke da walici shi in ka yanta bawa kai ke da walici shi qalat sai watan ummul mu'minin aisha radiyallahu ta'ala anha ta ce wa utiya nabi sallallahu ta'ala sallam bi lahmin to kaji inda magana take yanzu na duk ba wacce shimfiɗa ce akan mutabaka da hadisul bani ko mutabaka da tarjuma wacce kamar muqaddima ce ummu bin aisha ta kawo wannan ne don a san wace ce barira ya ma aka yi alaƙa ta da barira me asalin zaman barira bararriya to shi ne sai ta ba da ta yi shimfiɗa akan haka to ga abin da ya shafi bukari ya kawo sai ta ce وأتي وترانا أنزم وزال رسول بلحم الدزام فقلت سيرت هذا ما تصدق به على بريرة يا رسول الله نام أنت أكبر بريرة صدق أبن هذا وأنت نام ما تصدق به على بريرة نام أنت أكبر بريرة صدق أبن فقال كأبدي في نفس الوقت أنغانو أشي أنا با بررير يا للمزال الصدقة hukuncin sadaka ga mawali azwajin nabi babu sadaqati ala mawali azwajin nabi ga wannan bararriyar sai da Aisha ce kuma an ba ta sadaka ashe ana ba da sadaka ga bararriyar iyalin manzo Allah sallallahu alaihi ma'ana matar da ko bararren iyalan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato bawa wanda iyalan nan suka yanta to ana ba su sadaka su suna ce sadaka don haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce i huwa laha sadaqa ita yake sadaqa gare ta ita barira amma wala na hadiya mu kuma ita ba mu mun ci hadiya ba sadaqa ba kaga sadaqa yanzu ta tashi daga sadaqa ta kuma hadiya menene ya bambanta tashin ta daga sadaqa canjin mulki ana ba barira sadakan nan to yanzu ta zama mulkin barira to ta zama mulkin barira ta tashi daga sadaka yanzu wannan abu da aka yanzu wanda za ta ba ta ba shi hadiya da aka ta ba annabi sallallahu alaihi wasallam kenan sai maza Allah ya shi a tana hadiya ta ba maza Allah hadiya da aka yace huwa laha sadaqa eh wannan nama laha sadaqa sai aka gabatar da jari da majurudi saboda mai saboda ya guda ya karantar da hasu a ƙa'idar larabci in ana so a keɓe wani hukunci ga wani abu to sai a zo da siga ta hasu daga cikin siga hasu gabatar da jari da majurudi siga hasu ce lillahi ma fi samawati wal watan duk abin da ke cikin sammai da kasai ba na kowa bane sai aka ce lillahi na Allah ne kaga yafi a ce ma fi samawati wa ma fi ardi lillahi abinda ke cikin sammai da kasai lillahi na Allah ne wani ya iya cewa na Allah ne kuma da wani ko to sai aka zo da wata sigar da za ta hana kai wannan tunani sai aka ce lillahi na Allah kawai kaka kawo ne iyaka na'budu kai kadai muke bauta ba shi ga hasurci wannan amma da an ce na'buduka ana jin kamshin kuma muna bauta ma wani bayan mun bauta mun sai bauta ma wani ka kamar an ce iyyaka kai kadai muke bauta ba kaga ba magana kuma muna bauta ma wani ka don ita ce shi ga hasu wa 'ala allahi falyatawakkalul mutawakkilun وعلى الله لله ne kadai kaga la ala gairi ke wani jaje ke ce wasi ga hasuru da aka ce a rasu hasuru ce ya ce huwa laha ita yake sadaka gare ta amma walana hadiyya mu kuma yana hadiya a gare mu to
باب إذا تحولت الصدقة
kaga nan da menene wannan hadisi ke karantar da mu yana karantar da mu halaccin cin sadaka ga ma ga mawali azwajin nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ta قال الإمام البخاري رحمه الله باب إذا تحولت الصدقة الإمام البخاري رحمه الله ويجي إذا تحولت الصدقة إذا صدقة تشرى تجري كده تتاشي تكذبت صدقة ويايا a iya ce hukunci ya canza ko bai canza ba tana nan dindindin a sadaka ta in za ta kuje ga mutum nawa to wannan shi ne babu da Imam Bukhari ma'ana da ta canza ya halatta wanda aka haramta ma karyaci to amma da ta masa yaci yanzu kamar iyalai gida Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam da zaran sadaka ta tashi daga matsayinta na sadaka to halarce ga waɗanda aka haramta ba shi ne ma'ana حدثنا علي بن عبد الله حدثنا يزيد بن زهير حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عدية الأنصارية رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها فقال هل عندكم شيء فقال فقالت لا إلا شيء بعث به إلينا مصيبة من الشاة التي بعث بها من الصدقة بعثت بعثت بعثت
بعثت بها من الصدقة فقال إنها قد بلغت محلها حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية الأنصارية عن أم أدية الأنصارية رضي الله تعالى عنها قال دخل النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم على عائشة رضي الله تعالى عنها فقال هل عندكم شيء فقال لا إلا شيء بعثت به إلينا نصيبة بعثت به نصيبة من الشاة التي بعثت بها من الصدقات فقال إنها قد بلغت محلها وانا الحديث علي بن عبد الله المديني كان تدمو قال حدثنا يزيد بن زريع يزيد بن زريع يا تدمو قال حدثنا خالد يجي خالد الحذاء يا تدمو عن حفصة بنت سيرين يا كربوي حفصة بنت سيرين tabi'iyyar nan babba hafsa bintu sirin wadda ya ko muhammadu bin sirin ce ya ko muhammadu bin sirin ce tana daga cikin manyan manyan malaman hadisi kuma tana daga cikin manyan manyan jigajigan malaman musulunci hafsa bintu sirin an kuma afiya hadisin dai hafsa ya samu mai tuwa a cikin sahih bukhari in an tuna ummu adiyya riwayar nan ta abin da ya shafi can a kitabul jana'iz riwaya ta ta sha mai mai zuwa umma abiyya al-ansariya radiyallahu ta'ala anha ta ji daga umma abiyya al-ansariya da Allah ta bata gare ta ita sahabiya ce wannan da ta wanke sai da Zainab alaihi assalam wadda aka rubuto da gare ta abinda Annabi sallallahu alaihi ya ce in kun gama wanke ta ku sanar da ni da aka gama wankewa maza Allah sallallahu alaihi ya kwance zanin da yake a kugunsa alaihi salatu wassalam ya je ko musu suka lullube sai da Zainab ta shi nan tana ita umma biya din nan ce al-ansariya qala tace da gaban nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ala Aisha tace maza Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya shi wajen ummi Aisha fa qala yace hal indakum shay'un ko akwai wani abu a wajen ku fa qala tace la إلا شيء بعثت به إلينا مصيبة من الشاة التي بعثت بها من الصدقة باب ولي أبو سيدي أن من المصيبة تعرفوا لشيء ومن الشاة التي بعثت بها من الصدقة daga akuyar da ka aika mata da ita ta sadaka in an tuna wannan ya gabata annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika mu sai ba shatun kamila akuya cikakka kuma ta ɗebo daga akuyar karfata ta aiko sai da aisha radiyallahu ta'ala to wannan ita ce shi ne naman da sai da aisha ke nufi naman da nusai ba ta aiko mana daga akuyar da ta aika mata da ita rasulullah faƙara sai maza Allah ta sallam ma'ana abin da sai da aisha take nufi naman sadaka ne ya rasulullah wanda ba ka ci domin ya zo da riwayoyi da yawa an ce mata aka ba maza Allah ba miya gaya ba miya ba nama gaya maza Allah ya ce yanzu ina ganin ana daba miya a gidan na amma ba da abinci gaya ya rasulullah ya ayo naman da kake gani wannan naman da aka ba barira ne sadaka a wancan riwaya naman da aka ba barira ne sadaka ta ce to ai ita yake sadaka gare ta ko kuma sai ta ba mu hadiya ko mun ci mun ci hadiya to wannan kenan amma wannan na nusaiba yace وأتى الميشة التي بأصل بها من الصدقة فقال مدى الله صلى الله عليه وسلم إنها قد بلغت محلها إنها حقيقة قد بلغت محلها صدقة تاكي محلها ولن حلتشنتا دا بانا ci to amma yanzu ta kai matsayin halacci a ci ma'ana tunda an ba wata nusaiba ta mallaka tunda ta mallaka yanzu mulkin ta ne in ta bado me ta bayar hadiya ta bayar me aka bata sadaka aka bata ita kuma me ta bayar hadiya ta bayar to tunda yanzu wannan tana gangarowa sadakan nan har ta kai magangaran halacci adbalagat mahillaha aka ce shine ma adbalagat mahillaha to ai ka ga wannan sadaka ce ta rika canzawa ta koma sadaka ta koma hadiya to shi ne za ta hawwalat sadaqa idan sadaqa ta canza ma'ana saboda milki mulki ya shiga mallaka ta shiga to ta canza ta ta tashi daga sadaqa yanzu ta koma hadiyya التي بعثت بها بعثت بها من الصدقة ود بعثت بها على سيرة المخاطب أي التي بعثت بها أنت إليها يا رسول الله ga badr din aini yana nan bi da wakwaf ya ce ba a ta suka ce ba a sata saboda ne ce da sigar mukhata da sigar mukhata ai wannan da ka aika da ita ya rasu da daga dukiyar sarrafa daga dabbobin sarari
حدثنا يحيى بن موسى حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بلحم تصدق به على غريبة فقال هو عليها صدقة وهو لنا هدية وقال أبو داود أنبأنا شعبة أن أتادا سمع أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا يحيى بن موسى امام البخاري رحمه الله يجي يحيى بن موسى هذا تدم قال يجي حدثنا وكيع يجي وكيع يا ذا تدم قال حدثنا شعبة شعبة بن الحجاج يا ذا تدم عن قتادة فقل قتادة عن أنس يا ذا أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم yace haƙiƙa ba yake sallallahu alaihi wasallam an zo masa kutiye bi lahmin an zo masa da nama tusuddiqa bihi ala barira wanda aka ba da shi sadaka ga barira fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam huwa alaiha sadaqa ita yake sadaka gare ta amma huwa da la hadiya mu kuma in ta ba mu ta ba mu hadiya ne kyauta وقال أبو داود أبو داود يجد البخاري أنبأنا شبه shuba ya zantar da mu ko ya ba mu labari an qatada ya karbo daga qatada sani a anas ya ji an sunnu malik radiyallahu ta'ala anhu an nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam daga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama wanda kaga al-imam bukhari yayi ta'lilin wannan riwaya ta abu dawud ad-dayalisi radiyallahu tabaaraka wa ta'ala anhu insha Allah lokaci ya yi amma gaba za a ji dan bambanci da ke tsakanin sadaka da zakka ko sadaka da hadiyya ne ke so ne sadaka da hadiyya Allah ya mana mawafaka فما النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وبداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين